بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد وهو كذلك قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا حريز عن حبيب بن عبيد قال كان يقال لا متاني من يما لما يسنا فدرتشيوا تعلموا العلم وانتفعوا به كوي كراتو كوي علمي sa'an ku yi a fa'idantu da shi ku yi aiki da shi ke nan wala ta'allamuhu litatta jammalu bihi kada ku nemi ilimi don ku yi ta kwalliya da ilimin ko ina aiwa da ne aikuna kuna neman duniya da shi da ilimin fa innahu cewa shi yadda al'amarin yake yushiku in talabikum umur yace duk wanda ya samu tsawon rai an yi za ku ga al'amurra masu wahala an yi tajammala zurda ilmi bi ilmihi a ga malami yana kwalliya da ilimin shi saboda me kama ya tajammalu zur bazzati bi bazzatihi kaman yadda mai riguna masu riguna ke ado da kwalliya da rigunansu haka malamin shi ma zai dauki ilimin shi yana cin duniya yana kwalliya da shi in aka yi kwalliya mai ake nema ana neman duniya kenan to shine yake yana faruwa shaidan ba ta inda baya shigo wa mutane fa ba ta inda baya shigo mutane yanzu halin da ake ciki aka ce dab da zabe duk wanda kaga suna nuna cewa su suna da jama'a suna da yawa suna da menene wallahi kasuwanci suke duk dan siyasa menene jarin shi me karfin shi jama'a in ya in ka ce kana da jama'a aka kawo ka cikin talabi ko kuka tattaro ka je ko aka to da lokaci ya kai yayi zai zai nemi inda kake ko ta karkashin kasa eh ko ta karkashin kasa a zabiwa ne a zabiwa ne kar a zabiwa ne kar a zabiwa ne su ba su rena ba sun rena da kowa duniya ba wanda ya isashe su amma lokacin zabe ba su rena da mutum kwara ɗaya ba su rena da shi suna son shi kuma suna bukatan shi na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne to shi yadda al'amuran ke tafiya kenan wayannan su ne manya-manyan maganganun manyan malamai kenan da baka karanta su baka je ka fada neman ilimi sai ka rasa me kake ciki wayannan su ne suka kware cikin ilimi suka yi karatu suka karantar suka to suna da kwarewa a cikin ilimi shi yasa maganganun su yadda ka san gulagulai haka maganganun su suke wanzu wannan maganar da ya fada haka ne ko ba haka bane haka ne haka ne قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن الأحوس ابن حكيم عن أبيه قال يتي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر wani ya tambayi manzo Allah yana tambayi manzo Allah game da sharri fa qala la tasaluni an sharri wasaluni an alkhair yaquluha thalatha kada ku tambaye ni sharri ku tambaye ni alkhairi thumma qala sannan sai manzo Allah ya ce inna sharra sharri shirarul ulama'i mafi sharrin ashirarai su ne ashiraran malamai wa inna khairal khairi khiyarul ulama'i mafi zababbu kuma su ne zababbun malamai fiyayyun malamai an fahimta قال أخبرنا سيد بن عامر قال حدثنا حميد ابن الأسود عن عيسى قال سميت الشعبي يقول ya ce na ji imamun sha'abi yana fadar cewa inna ma kana ya tulubu hazal ilma manistama a fihi kasulata ne wai da ba wanda zai karɓi wannan karatun tafsiri hadisi fikihu wannan ilimi na addini shi wanda ke da ɗabi'u guda biyu su waɗanne ne ɗabi'u guda biyu ɗin al'aqlu wa nusk mutum na da hankali kuma yana da ibada hankali kadai ba zai baka dama kai wannan ilimi samu albarka ba shi kana ibada ibada ka kadai ba za ta sa kai wannan ayyuka samu ibada shi kana da hankali kana fahimta don alkur'ani ma yake ce likawmi ya aqiluna afala tadabbaruna alkur'an aka sai an samu wa'annan at-ta'akkul wa ta'ammul wa tadabbur wa wa tafakkur an fahimta al'aqlu wa nusuk sai mutum mai hankali kuma mai addini mai ibada fa in kana nasikan wa lam yakun aqilan to in yana da ɗaya cikin ɗabi'u guda bin faga shi da ibada amma ba shi da hankali kala haza amrun la yanaluhu illa al-uqala fa lam yatlubu yace to wannan abin ne gashi ina da ina ibada ne amma ba ni da hankali kuma wannan ilimin ba a samu shi da hankali to ba na fut me ba me zai samu wahal da kaina tun da ba ni da hankali wa in kana aqilan wa lam yakun nasikan in kuma mai hankali ne amma ba shi da addini akwai sakaci akwai wasanni a cikin addini qala sai ce haza amrun la yanaluhu illa an-nusak wannan al'amari ne da ba wanda zai same shi sai masu ibada masu addini falam yatlubhu ba zai je nema ba fa qala sha'bi to wannan abin da yake faruwa kai da shi sha'bi yace wannan mai hankali ne ba shi da addini yace to ni bazan je ko na nema bazan samu ba tunda ba ni da addini wannan mai addini ne ba shi da hankali sai ce ko na nema bazan samu ba ina da addini ba ni da hankali to sha'abi ya ce ina jin tsoron lokaci zai zo wanda ba shi da hankali ba shi da addinin zai nemi wannan ilimi wala qad rahibtu an yakuna yatlubu al-yawma man laysa fihi wahidatun minhumma la aqla wala nuska ana fahimta wayannan manya manyan maganganu kenan in kana so ilimin ka Allah ya sa ma albarka sai ka bi wayannan ladubban da suke nuna maka don komai sai da ladabi كومي سيد لدن إيه. قال أخبرنا أبو عاصم قال زعم لي سفيان قال سفيان يتي كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك أربعين سنة سياي إبادة شكرو أربعين تو إن يشغى نيما إلمي إن كي إبادة شكرا أربعين كشغى نيما إلمي كوكوانا أربعين كي dan abin da ka karanta din ka samu din Allah zai sama albarka ya fi shekaru 40 dan fahimta saboda yawa ake so ko albarka yawa ake so ko albarka tabbas ne wannan قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن برد بن سنان أبي العلاء عن مقهول قال من طلب العلم لماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم من طلب العلم دوان دينيم علمي العلم أكتي wannan ilimin addinin musulunci kenan tafsiri hadisi fikihu luga wa'annan baki ɗaya ba shar'an musulunci ba komai yasa yayi ke wannan neman liyu mariya bihi sufaha don ya yi ta jayayya da wawaye jahilai a waliyu bahiya bihi ulama'a ko a yi ta jayayya da malamai an fahimta wa'annan matsaloli ne da sai ka yi tunani za ka iya fahimtar su fa wanda ya koyi ilimi ya karatu ilimi don ya yi ta jayayya da malamai ko ya ta jayayya da jahilai ya ce Allah zai sa shi wutan jahannama me yasa aka ce ku da kuka yi karatu kuka zama malamai abinda ake so ku tattara ku hada kan al'umma al'amari ya tafi sai kuka waye gari kuma kuke hawa kan kaza a gan ku nan kaza a gan ku cikin kaza ko facebook youtube menene instagram me da me da me wannan na ba wannan ya ca akan wannan wannan kuma ya ca akan wannan wannan na sukan wannan wannan na sukan wannan na jayayya da wannan wannan na jayayya da wannan sannan kuma kowa yana cewa shi gaskiya yake da sai abin da ya kamata yake yi kuma kowanne akwai wanda yake yi ma aiki ba haka bane ba in ka ga ba na fitowa da shi zama jayayya to akwai manufa eh in dan Allah za ka yi za a zo a nemi inda kake sai a nemi tuyaye mai wa'in na abubuwan to sai ka yi mutane bayani amma har ka fito kana son a san ka don wane ya san ka kana goyon bayan shi ran da ya kafa yanda ya kafa gwamnati ku ne gaba kowa ne ya san ka kana goyon bayan shi ran da ya kafa gwamnati ku ne gaba to an fita kan manufa an fita kan manufa ba yadda za a yi wannan ilimi ya samu albarka ba masu tsibiri ba masu tsibiri yawansu matsalolin tsallaka su ake yi saboda gudun fitina amma wa'in abubuwan duk abin da ke gudana ke abin da ke gudana ke kaga da jan ila duk abin da ya karanta zai zo yana fama ya karyawa ne shi ma wani zai zo yana fama ya karyawa ne duk yan siyasa ba wadda dan siyasa ba zai girmama kawai don kana da addini ko kana da ummi sai dai dan zaka mara mishi baya samu mutum uku ko biyar shine dan qur'an nan da yake nema ba ruwan shi qur'ar limamin unguwarsu da qur'ar karo duk ɗaya ce a wajen su mutum yake ake nema a kara qur'a a ci zabe ba haka bane ba haka ne to shi yasa sai kun zo kun fallasa kanku kun tona asirin kanku kun bata kanku kun zubar da martaban ilimi to me zai baka ya baka kudi ko ya baka makami shi da yake kan makamin yana neman karawa ya koshi ya ishe shi ba ba ba wanda zai ishe ka sai Allah da ya halicce ka shine zai maka abin da zai ishe ka قال أخبرنا يحيى بن بسطام أن يحيى بن حمزة قال حدثني النعمان عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man talaba al'ima libahiya bihi al'ulama'a wanda ya nemi ilimi don ya ta jayayya da malamai auli yumariya bihi sufaha'a ko ya ta jayayya da jahilai ko wawaye aw yurida an yuqbila wujuhan nasi ilayhi ko yana so ya ja fusakin mana ya ja hankalin mutane a wajen shi a ce shine yafi kowa iyawa adkhalahu Allahu jahannama قال أخبرنا إسماعيل بن عفان قال حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال ابن خليفة عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يشي إنما يفض حديث الرجل على قدر نيته wai mutum da ke neman ilimi gwargwadon niyyanka shine Allah ke sa maka ilimin ya sa albarka a ciki sai niyyar ta yi kyau saboda Allah kake yi to Allah kuma don shi kake yi sai saka maka albarka in Allah ya tarfa ma albarka a ciki shi kenan ba ruwan Allah da Allah hallari kadai ka karanta zaka zama malami mun ga waɗanda ba su ilimin su dube shi da hallari ba amma unguwansu da ƙauyensu suke kullawa suke warwarewa suke fada ana ji saboda me abinda suke karantawa nan ba sa tsallaka shi ba sa tsallaka shi ko da ba shi da komai wala ta hillu lahu suhbatu wala muja wallahi zaka ko ba su da komai mutum yana ba ma fasikanci da komai wannan taba yana sha shikenan ba shi dole sai an nasu da komai ya tafi rayuwa ta tafi haka a cikin nutsuwa to daga baya kuma ilimi ya zo ya zama قال أخبرنا يعلى قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال لي عبد الله إني لأحسب الرجل رجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها yace muna sanin mutum yana da ilimi amma saboda kurakuran da yake laifin da yake sai Allah ya mantar da shi wani abin da ya sani saboda sabo قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب ابن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال يتي بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه يتي يا إسو غريني تيوى لقمان الحكيم يا كسن جينا فلا ما أنسى يا بني يا كيت أنا لا تعلم لا تعلم العلم لتباهي به العلماء لا تتعلم العلم كذا كوي علمي دنك جايي دا مالمي a san ka haddace a san ka sani a san kai ma kana da jama'a a san kai ma kana da auli tumariya bihi sufaha ko ka je kana jayayya da jahilai aw tura'iya bihi fil majalis ko dan kai riya almajalis a ce kai ne kafi kowa jama'a kai ne kafi kowa ilimi ku ne kuka fi ku ne ku ne ku ne wala tatruki ilma zuhudan fihi wa ragbatan fi jahala kada ka rabu da ilimi saboda baka son shi je ka koyi ilimi zuhudan fihi ai kana gudun ilimi shi yasa kaga rainin yin karatu ko ko kana sha'awan jahilci kada ka kuskura kai wannan ya bunayya ya kai dan dana اختر المجالس على عينك كذابي عند أكي زما أنا كراتوك كلاك غني وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم in kaga inda ake neman ilimi ana tuna Allah ana ambatan Allah ba duniya ba fa ba kaza kaza kaza ba fa ka zauna tare da su inda alkhairi yake kenan saboda me yace fa innaka in taku aliman yanfa'uka ilmuka saboda in kai malami ne ka zaura wajen su ilimin ka zai ma amfani wa in taku jahilan in kuma jahili ne kai yu'allimuka za su sanar da kai su wannan majalisin da yafi alkhairi kenan wa la'alla Allah an yattali alaihim bi rahmatin fa yusibaka biha ma'ahum wa kila Allah zai zai kalle su da idon rahama ya sauka musu da albarka ko jin kai tunda kana tare da su sai kai ma abin ya shafe ka wa idza ra'aita qauman la yadhkurun wa idza ra'aita qauman la yadhkurun Allah fala tajlis ma'ahum in kaga mutane ba dan Allah suke yi ba ba sa ambaton Allah to kada ka zauna tare da su fa innaka in taku aliman la yanfa'uka ilmuka in malami ne kai ka zauna tare da su iliminka ba zai maka amfani ba wa in taku jahilan zaduka ayyan zaduka ayyan gayyan in ba malami bane sai su kara maka ne bata wala anna Allah an yattali alaihim bi azabin fa yusibaka ma'ahu in Allah ya musu ya so ya sauka musu azaba kana tare da su kai ma sai azabar ta shafe ka Allah ya kiyaye amin قال أخبرنا يوسف ابن موسى قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حريز عن سلمان ابن شمير عن كثير بن مرة قال لا تحدث الباطل الحكماء فيمقتوك kada ka je wajen malamai masu hikima ka ta faɗa musu abin da abin wauta sai su yi fushi da kai sai su kyamace ka sai su tsane ka wala tuhaddithul hikmata as-sufaha fayukazzibuka kada ka je kuma wajen wawaye ka ɗauko manya-manyan maganganun da ya fi karfin suka fi karfin hankali su kana faɗa musu sai su yi mishe su karyata ka wa islam ya ta dubi fa sai kulura haza ifkul qadim wala tamna al ilma ahlahu kada ka hana masu son ilimi kar ka hana su fata asama ka shiga laifi ka samu zunubi wajen Allah wala tada'ahu ghairi alihi fatujahala kada kuma ka aje ilimi inda ba ya kamata ba fatujahala sai a mai da kai jahili inna alaika in alaika fi ilmi inna alaika fi ilmika haqqa ai kana da hakki a cikin iliminka akwai hakki a kanka a cikin iliminka kama anna alaika fi malika haqqa kaman yadda akwai hakki a cikin dukiyarka haka akwai hakki a cikin iliminka in aka ce hakki na kanka to abinda za ka yi shine ka ba da wannan hakki in ba ka ba duk abinda kai ba za ka tsira ba an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا فروة أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول يجي سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يتي لا تمنع العلم من أهله فتأثم kada ka hana masu neman ilimi ka hana su yin ilimin ka hana su ilimin sai ka samu laifi wala tanshurhu inda ghairi ahlihi fatujahala kada ka je kuma kana yada ilimi inda bai dace ba sai a mai da kai jahili don ba sa fahimta abin da kake faɗa an fahimta wa kun tabiban rafiqan wai ka zama likita mai tausayi wanda ya san inda yake sa magani kwararren likita baya sa magani sai inda zai amfani يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع ba zai sa ba zai ba da magani ba sai ya san maganin zai amfani a nan قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي عن غيلان عن مطرف قال لا تطعم طعامك من لا يشتهيه kada ka ciyar da abincinka wanda baya sha'awan wanda baya yinwan abincinka baya sha'awan abincinka an kaje ka bashi kayan hasaran banza sai ka ba mai bukatan abincinka an ka bashi sai ne kayan aikin kirki kenan قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن داود بن صاب عن داود بن صابور سمع شعر بن حوشب يقول قال لقمان لابنه سيدنا لقمان يكفر أما أنسى يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء لا تعلم العلم أي لا تتعلم العلم kada ka koyi ilimi saboda ka je kana jayayya da malamai a kasa zama lafiya maimakon ku zauna kuna nasiha tsakanin juna ku za ku zama haske ga al'umma 'yan siyasa su bi ku yaushe ku zama ku ke sukan juna kuna tashin hankali da juna suna jin daɗi ne fa ba wai ba wai suna jin daɗin abin da ake yi duk ba za a ce su kaɗai ke kuskure ba kenan ba za ku samu yawa watu mariya bihi sufa watu ra'iya bihi fil majalis ko ka ji kana jayayya da malamai ko kana jayayya da jahilai ko ka je inda aka zauna inda aka taru duka kai ne kai ne ka iya kai ne wane ku ne ku ne ku ne kaza da kaza da kaza wala tatruka wala tatruka al-ilma zahadatan fihi wa ragabatan fil jahalati kada ka daina neman ilimi saboda baka son ilimin kana sha'awan jahilci wa idza ra'aita qauman yadhkuruna Allah in kaga mutane suna ambaton Allah fajlis ma'ahum ka zauna tare da su in taku aliman yanfa'uka ilmuka in malami ne kai iliminka zai ma amfani wa in taku jahilan allamuka in kuma jahili ne kai zaka fa'idantu don za su san karantar da kai wala alla Allah an yattali alaihim bi rahmatihi fa yusibaka biha ma'ahum in Allah ya kalle su da idon rahama ya sauka musu da rahama ta sa kai ma kana ciki rahama za ta shafe ka taibe ce yazkuruna Allah waɗanda suke zaune wurin ilimi suna ambaton Allah me ake nufi yazkuruna Allah eh yazkuruna Allah aka ce yazkuruna Allah ai majalisi guda biyu ne wayannan suna ambaton Allah wayannan ba su ambaton Allah ba haka bane ba to ya yake ambaton Allah ambaton Allah ya kasu kashe nawa eh uku ambaton Allah kashi uku ne ana karanta ayoyi da hadisai da wanda manzo Allah ya kawo na zikiri duka da safe da rana da yamma da dare duk wannan duka kashi ɗaya ne na biyu kana taka tsara jama'a kana nutun Allah yana son kaza Allah baya son kaza Allah ya ce ai kaza Allah ya ce kar ai kaza tuna Allah ne ko manta da Allah ne na uku ka ta san mayin abinda zuciyarka ke so sai ka tuna Allah baya so sai kai me ka ta san mayin abinda Allah ke so shi ɗaya zo sai ka tuna Allah sai ka tashi me to sai an tara wannan guda uku shine tuna Allah ke amma in ka ɗauki ɗaya duk zikirin da ya zo cikin shari'a da manzon Allah ya zo da shi ka ɗauke su kana yi ba wasa to bangare ɗaya kaɗai ka ɗauka kana aiki da shi sauranka guda biyu ka tara ‘yan uwanka jama'ar ka garinku ƙauyenku unguwanku kana karantar da su Allah yana son kaza Allah baya son kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza tuna Allah ne ko mantawa da Allah ne na biyu kenan na uku kai kanka ka tasamma abin da ranka ke so shaidan ya kawo hari sai ka tuna Allah Allah baya so tuna Allah Allah baya so din shi kadai ba zai isa ba fa ko zai isa ba zai isa ba saboda me sai ka tuna Allah baya so kuma ka halartu sakamakon da za same ka in kai wannan abin to shine zai sa ka ji tsoron yin abin ka daina yi an fahimta ba mun ba da misali ba wancan sati ba eh duk ɗan adam namiji babu abin da yake fin karfin shi kamar sha'awan mace duk wani abu zai iya fin karfin zai iya fi karfin wannan abin zai amma wannan abin ya tashi ya fi karfin shi kowa ne an fahimta to aka wanda fi kowa sha'awa da jarawa da ko menene aka duk sha'awar nan mazan duniya a dora mishi a kawo mace wacce ta fi kowa kyau a zuwa hada su ga daki shiga kai abin da za ku yi amma kana fitowa kuma a nuna masa wani ɗakin ga wutan jahannama kana gama wannan za a ɗauke ka a saka nan kaga yana ganin jin daɗin amma kuma ga me sakamako ya za a yi zai iya yi ba zai iya yi ba sha'awar ma ba za ta tashi ba ta mutu ta gudu abinda yake kawo matsaloli a cikin rayuwa shine mantawa da sakamako mantawa da sakayya misali mutum ya kashe mutum a lokacin da ya kashe mutum ɗin kowa hankalin shi ya tashi da zafi in kotu ta yanke hukunci a je a kashe shi akwai wanda zai tausan shi sai a ja magana a ja magana a ja magana shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu wancan barnan da aka yi kowa ya manta sai ran da aka ga dama aka ce to aka je aka yi shari'a aka ce an zartar mishi da hukuncin kisa to sai ga yau kowa yana tausaya mishi saboda wancan an manta da shi da lokacin ne aka zartar da wannan hukuncin ba wanda zai tausaya mishi sai a je da shi a kashi shi sa jan maganan din a ja maganar da bata cancanci a ja ta ba a kai ta wani lokaci din yana cikin abin da ke kawo ke sa illa a cikin rayuwa an fahimta قال أخبرنا الحسن بن بشير بن بشير قال حدثني أبي عن سفيان عن صوير أن يحيى بن جعد عن علي رضي الله عنه قال yace an karbo daga sayyiduna aliyun Allah ya kara masa yadda yace ya hamalatal ilmi i'malu bihi sayyiduna aliyu kenan ya hamalatal ilmi dukkan mu sayyiduna ali yana magana da mu kenan i'malu bihi ku yi aiki da ilimin da kuke da shi fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmahu amaluhu ce abin inna ma adatu hasirin ai kawai wanda ake ce mishi malami wanda ya aiki da ilimin shi aikin shi ya dace da ilimin shi ilimin shi ya dace da aikin shi to shine kadai za a ce ma ilimi amma in ka haddace ilimin duniyan nan duk baki daya baka aiki da shi aikin ka daban ilimin ka daban wajen sayyidina aliyu kai ba malami bane da kai da jahili duk ɗaya kuke ana fahimta wasa yakunu aqwamun yahmiluna al-ilma wa la yujawizu taraqiyahum ai lokaci zai zo mutane sun dauki ilimi an haddace komai an iya in aka zauna ana magana zakin harshe amma ilimin baya wuce magogoron su yukhalifu amaluhum ilmuhu aikin su na sabawa ilimin su aikin su daban ilimin su daban ilimi ya san kaza za a yi kar a yi kaza aiki kuma ya rusa abinda ilimi ke faɗa وتخالف سريرتهم علانيتهم ma'ana ɓoyensu daban bayyanansu daban abin da ke bayyana daban abin da ke ɓoye daban to sai na ce wannan ba a ce wannan malami ya jilisuna hilakan faibahi ba'duhum ba'dan ana zama su tara jama'a wannan na jayayya da wannan wannan na jayayya da wannan mutum zai zo majalisi sai ka ce za shi yaki da fushi da menene da menene yana zama yana fara karatu sai ga inda yake inda yake daban yana fama da ya karya wannan yana fama ya karya wannan yana fama ya karya wannan yadda zaka dauki takobi za je jihadi kana fama ka karya kafirai haka shi ma cikin ilimin shi yana fama ya karya wani malamin shi ma da yake karantarwa saboda baya so haka ne hatta innar rajula yace saboda har zaka ga malamin mutum mai ilimi saboda abin da ake saboda duniya ake yi la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yad'uhu sai ga malami in kana zuwa wajen shi ran da kaje wani wuri sai ya fushi da kai dan me kamar wajen shi kaje wani wuri lokacin haka bai kai ba ko ya kai ula'ika la tas'adu a amaluhum fi majalisihim tilka ila Allah ta'ala an ji wai mai kenan waɗanda ke yin waɗannan abubuwan ayyukan su ba sa hawa sama zuwa Allah madaukakin sarki suna inda suke nan za su bar shi قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله ai ya isa ma mutum ilimi ya zamo yana tsoron Allah mana mai tsoron Allah shine malami kenan wa kafa bil mar'i jahalan an ya'jaba bi ilmi wa kafa bil mar'i jahalan mutum ya isa jahili an ya'jaba bi ilmihi wai me kenan an ya'jaba bi ilmi yana ji da kansa shi malami ne ujub kenan ko yana ji da kansa ai shi malami ne to jahilci kenan قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن بجير أو بجير إيه؟ بجير بالتصدير كنا عن معاوية بن قرة قال لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة ونقول أبمي بما ماي wai wannan al'umma irin albarkan da Allah ya saka mata ya saukar da ilimi da a ce don Allah ake yi aka ce wan mai mafi karancin ilimi cikin wannan al'umma da cikin al'umman da suka gabata sun zo sun ɗauki ilimin shi da ya wadace su su duka baki. Lau an na adna hazin ummata ilman mafi karancin ilimi cikin wannan al'umma, aka zat ummatun min al'ummami bi ilmihi wata al'umma ta zo ta ɗauki iliminsa ta je tana aiki da shi za ta yada a cikin al'umman baki ɗaya, la rashadat tilkal umma, da wancan al'umman sun samu shirya. to yaya masu karantawan ake rasa shirya ana fahimta? ana fahimta? to shi kenan قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن قال إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها yace mutum yakan samu ilimi wani wani bangare na ilimi yana aiki da shi sai zamo ya fi mishi huwa khairun khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha ya fi ya fi mishi alkhairi da duniya da abin da ke cikin ta wallahi mun ga malaman da duk ilimin su bai shi lahallari din ba ashmau ya yi lahallari kowa ke karantawa lahallari ba shine awwalu ma yajibu alal mukallafi ba karshen shi kuma thumma la yarji'u ilai karshen la halari menene menene thumma la yarji'u ilai ba la halari ba kenan wallahi ilimin kenan amma a hankali komai ana tafiya ne a natse in za malami zai alwala sai kai mamaki yana sallah sai kai mamaki yana kaza kaza wala suhbatu fasiki ba wai fasiki ya je yana kaza kaza ɗaya da taba in kana shan taba baka cikin ba baka cikin tsarin malami ka zama lalata ka zama fasiki to haka suka rayu duk abin da ya faɗa baya tashi duk abin da ya kulla ya kullu duk abin da ya warware ya warware saboda me ba yawan ilimi ake nema ba albarkan da Allah ya saka masa saboda da ya je karatu din sai fara yana aiki da shi a karan kansa da gidan shi to shi yasa sai Allah ya hore masa duk mutane suna shauraren shi qala qala al-hasan kana ar-rajul idha talaba al-ilma lam yalbas an yura zalika fi basarihi sai da mutum ya nemi ilimi yanzu yanzu ga alaman ilimin a cikin idanunsa abinda yake gani maganansa وتخشعه دصورن الله دينسا ولسانه ويده وصلاته وزهده wani ya karatu duk za ga karatu a cikin wayannan baki daya a yi lissafi a gani fi basarihi a cikin me ganinsa ina mana cikin ganinsa eh yana kiyaye ganinsa eh yana kiyaye mai to da zai yi amma yanzu yana da matsala yana da wahala sai ka wuni hanyar za ka mace ɗaya za ka gani ta wuce amma yanzu duk inda za ka bi kana tafiya sai ka ganta gabanka sai ka yaya ka kauce ina sai ka ga biyu a nan in ka ga ɗaya nan ka kawo nan sai ga nawa in ka kawo nan sai ga nawa biyar to shi ke nan sai ka zama kana tafiya kana haukai to ya za ka yi ya za ka yi eh eh sai ka je ka ci karo eh fattakullaha mastata'tu to ya za ka yi kenan shi matsalar ta koma cikin zuciya ke tai wata khashu'ihi mun gama da basarihi ko da mutum ya yi karatu za a gani cikin ta khashu'ihi a cikin mai khushu'insa natsuwa natsuwa sai gan shi natse ki duk malamin da ya karanta lahalari za a gan shi a cikin natsuwa a natsa yake baya jin don abin da ya karanta din ya dauka tabbas 100 bisa 100 shine daidai amma yau mutum zai karanta komai ya komai amma kowa kuma rudani da rudu da rudewa a rude yake babu nutsuwa saboda me saboda babu Allah a cikin abubuwan da ake walisanihi da harshensa za a ga ilimi a cikin harshensa ya za a ga ilimi a cikin harshensa in zai fada to matsalar ba wajen fadar gaskiya kadai ba ce zai fadi gaskiya ta kaka a cikin me a cikin hikima don matsala ta zama gaskiya sai ka kawo ka jefo ta kai ka ce gaskiya tana da ɗaci da ka zo kuma za ka hauta sai ka ɗauka ta kamar dutse ka jefa mu mutum za a ji mai za ciwo shi yasa likitoci suka ce mutum ba shi da lafiya ga magani kuma na da ɗaci a zo a tilasta shi a bashi abu ya zama masa biyu sai suka ce bari a ɗauke masa ɗayan wahalar a bar shi da ɗaya shi yasa duk magani mai ɗaci shi a mai da shi kapsul sai a bashi ya haɗe bai ji ɗacin ba ba dai aiki ake son magani ya ba kafso ya shiga ciki sai ya je ya aiki to shi ne aka ce kuma malamai masu wa'azi masu hutubar juma'a masu majalisai masu menene ku bar matsaloli su zama kafso mutum yana aiki shi yana abu shekara ashirin goma ashirin ka ce abin ba shi da kyau kana son ka hana mutum yin abin da ya saba abu ne mai sauki sai ka zo masa kuma da faɗa da tashin hankali kuma kai bai yadda da kai ba ma tukunna za a yi ta me za a ta dambe matsalolin suna da yawa eh ka gani ku a kuma aka ce ka taimaka ma dan uwanka akan shedan kada ka taimaka ma shedan akan dan uwanka ai gaskiya ɗaci ne da ba haushe mai yake fada kai kasan gaskiya na da ɗaci da ka zo za ka ba mutum ya sha kuma sai ka kara mur da maɗaci a ciki ka ce gashi ya sha ya je ko mai zai faru ya faru da wahala ko farko shi ne abinda mutum ya saba ka raba shi da shi ba karamin aiki ba ne kuma kana so ka raba shi da shi a hanyar da za ka raba shi da shi ɗin nan kuma sai ka ɗauko hanya mai wahala za a cimma nasara ba za a cimma nasara an fahimta amma kamar da shi capsule shi sha cikin ruwan sauki shi ga ya ato ai ga gaskiya ma inda take ashe ma kaza ne ashe kaza ne ashe kaza wa yadihi wa yadihi ya za a yi wa yadihi da hannunsa ya za a yi a ga ilimin a hannunsa eh kada ya dau abin da ba nasa ba daya kada ya rubuta ƙarya aha kara ba shi kara yi mai a tuwin kami da wannan ya babu wani malami duniyan nan yanzu tai wa salatihi za ga ilimi a cikin sallarsa ya yi sallan malamai ya yi sallan malamai take eh an nitse an nitse ko salatihi salatihi me na ku yace silatihi yace ko salatihi salatihi da sallarsa in sila ne sadar da zumuncinsa wasila wasilatihi sawa'an wasalatihi da wasilatihi wanne ne yafi wahala duka suna da wahala hausa fa nake baka ce wanne ne yafi wani baka cewa duka suna da shi wanne ne yafi wahala hausa kenan zai ce ai duka suna da wahala zai ce wai duka suna da wahala ba ana tambayar wa ke da wahala ba a cikin su ce da an ce wanne ne ke da wahala sai ka ce duka suna da wahala amma ka ce wanne ne yafi wahala ka ce duka suna da wahala duka jawabi kenan eh zumunci yafi wahala ya danganci wallahi ya danganci kowa da abin da ya fi mishi sauki a cikin rayuwa wallahi muna madina mun yara cikin yara da wuri akwai cikin yaran da kace ya share daki ko falo wallahi gara kace ya azumi ne daya azumi baya mishi wahala akwai wanda azumi baya mishi wahala aiki ke ba shi wahala akwai wanda kaza ba shi ba shi baya ba shi wahala kaza ke ba shi wahala haka kowa da abin da Allah ya hore mishi wani ya fi son azumi nafila wani ya fi son sallah nafila wani ya fi son mikawa ya bada abinci ya bada nafila wani kowa da abin da Allah ya hore masa sawa mun ce wa salatihi da sallarsa ko wa salatihi ko sadar da zumuncinsa to za a ga iliminsa a cikin sallarsa a cikin nutsuwa da khushu'i haka za a ga iliminsa a cikin sadar da zumunci wa zuhudihi wa zuhudihi ina ma'ana zuhudu ina ma'ana zuhud a yanzu ba mai gudun duniya yanzu duniyar ke gudu ana binta a guje ba haka ba ne ba da ana gudun duniya waɗannan ba za su samu dama su yi abin da suke so ba wallahi ba za su samu dama ba an fahimta qala wa qala muhammad unzuru amman ta'khuduna hadha alhadith fa inna ma huwa dinukum ku kalli wanda za ku yi karatun hadisi a wajen shi ai ilimin hadisi shine addinin ku ba za ka dauki addinin ka ba sai wajen wanda ya dace أنا فهمت قال أخبرنا بشر ابن الحكم قال سمعت سفيان يقول ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بؤدا وإذا يفسر ما ازداد عبد علما باوا بتبين كراتو يسام إلمي فازداد في الدنيا رغبة bayan ka samu ilimi kuma yanzu kake son duniya illa zada min Allah bu'dan sai ka ni Allah ya nisi sai ka nisa ta da Allah ba na wani neman duniya kwadayin duniya ba na malamai bane na jahilai ne in kai karatu kuma bayan kai karatu aka kana bin son duniya to ka tabbatar da cewa kana nesanta da Allah ke Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye ce addu'a akwai wajejen addu'a akwai wajejen aiki addinin musulunci ba na addu'a kadai bane addu'a da aiki aiki da addu'a inda ake son kai addu'a sai kai addu'a inda ake son kai aiki sai kai aiki inda ake son ka hada duka sai ka hada duka قال أخبرنا أبو المطهري da kuna zamanin mutu ya ji zatul istiraha shikenan ya gama yayi kabul ko yayi ijinu ko قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي أن حسان قال ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله ما ازداد عبد بالله علما دس أن باوا يسن علم سنن الله إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله سيكا قوة متاني سنعزوا قصد الشيء رحمة الله وقال في حديث آخر ما ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا ولا قلد الله ولا قلد الله عبدا قلادة خير من سكينة ما ازداد عبد علما دس أن باوا يقار علمي إلا ازداد قصدا سياك كاونية da manufa da takaita abubuwa tafiya a hankali wala qallada Allahu abdan qiladata khairan min sakinatin Allah bai rataya ma ba wani abin rataye ko Allah bai ba wani abu ba da yafi kaman nutsuwa da yafi sakina an nutsuwa to wanda duka ga bashi da nutsuwa to ka tabbatar da ilimin shi bashi da alkhairi kenan ilimi yana ƙara ma mutum nutsuwa ne ba yana kala yana ƙara rikita mutane bane an fahimta مكرر قال أخبرنا القاسم ابن كثير قال سمعت عبد الرحمن ابن شريح يحدث عن عميرة عميرة أو أميرة عميرة أنه سمعه يقول إن رجلا قال لابنه wani ya ce matansa yaro kai je kaka koyi ilimi sai ya fita ya je ya koyi ilimi izhab fatlubul ilma fa kharaja fa gaba anhuma gaba thumma jaa ya fita ya je kwana biyu ya jima sannan sai ya dawo fa haddathahu bi ahaditha wa qala lahu abuhu ya bunayya izhab fatlub al ilma da ya je karatun ya dawo sai zai yana fadar wannan ya ka wannan yayi wannan ya ga shiga wannan bai karatu ba tukuna sai ce je ka kai karatu fa ghaba anhu aidan zamanan sai je ya fake wani zuwa wani lokaci thumma jaa bi qaratisa fiha min kutubin fa qara'aha alayhi sai zo da takaddu da littafai sai zo yana karanta masa faƙala lahu sai uban nasa ya ce masa ha za sawadun fi bayadu ai wannan tawada ne a cikin farin takarda rubutu ne ai ba ba ilimi ba ilimi wanda aka wanda aka cire shi daga takardan daga littafin ya koma ina aka cire shi daga ina ya koma ina zuciya ko kwakwalwa sa'annan kuma aka yi mai da shi aiki da shi fazhab fatlub ilma ka sake komawa na uku kai koyi ilimi baka koyo ilimi ba duniya neman duniya ka koyo fa kharaja fa ghaba anhu ma ghaba sai je jima sa'an nan sake dawowa thumma jaa bai sake dawowa na uku sai ce fa qala li abihi salni amma badalaka yace abbaka tambaye ni duk abin da ka ga dama shi kansa ya san akwai bambanci tsakanin yanzu da da faƙala na hu abuhu sai uban shi ya masa jarrabawa sai ce an ra'aita lau an naka mararta da rajulin yamdahuka wa mararta bi akharin ya ibuka ka bani labari in kana shigewa kaga wani yana yabonka bayan ka wuce kaje ka talla wani kuma yana ta zargin ka yana zagin ka ya za ka yi قال إذا لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني in ban zargi wanda ke zargi na ba ba zan yabi wanda ke yabo na ba wace irin magana kenan faƙala tambaya ta ɗai kenan فقال أرأيت لو مررت بصفيحة قال أبو شريح لا أدري من ذهب أو ورق كمان لا باري دا كاوتش صفيحة إيه إيه ban ya ce na ban sani ba ko na zinariya ya ce ko na azurfa allon karfe ne ko na zinariya ko na azurfa kala abu shuraihin la adri amin zahabin aw warqin fa qala idza lam uhayyijha lam aqrabaha in ban motsa ta ba bazan kusa da shi ba kala izhab faqad alimta je ka yanzu kai karatu an fahimci wannan tatsuniyar ba fahimta ba kana wucewa ne ga wannan yana yabonka wannan yana zarginka ya ce in ban zargi wanda ya zarge ni ba ba zan yabi wanda ya yabe ni ba duk ɗaya zan bar su saboda me saboda me wanda ya maka din nan cewa kai khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin ina wucewa aka ce ga wannan abin ko tasa ne ko kwano ne ko allo ne ko menene na zinariya azurfa dukiya ya ce in ban motsa shi ba ba zan taba ba mana ba abin da ya min zafi da duniya ban san kudin wane ne ban jin dauka eh sai ce yanzu kai karatu izhab faqad alimta je ka yanzu kai karatu an fahimta to manya haka suke aje yaransu ana koya musu kasuwanci ana koya musu ilimi ana koya musu duniya wani mutum ne mai kasuwa ɗan kasuwa ne mai kuɗi babban supermarket babban wajen kasuwanci sai ya ɗauki ɗansa ya ce je ka kasan amerika ka koyi business ka dawo sai je ya karatu ya koyi business duk duniya inda za ka koyi business cewa ake business da zuciya ake ko da kwakwalwa da kwakwalwa ake saboda zuciya tana da tausayi za a yi tunani za a yi kwakwalwa ko ba abin da ta sani sai calculation ya zan tara kuɗi ya zan karyawa ne sai zai karatu ya komo gashi dan boko ya zo ya zo yana zaune wajen kantin abbas shi da abbas suna zaune an jima wannan zai ce ba mu karya ba sai abba ya ɗauko kuɗi ya bashi ai min haihuwa sai ya ɗauko ce a ya ake an kana ba su ai kuɗin zai kare yaushe za mu tara kuɗi kaga dan boko ko abin da aka koya mishi sai ce to zauna in karantar da kai abin da ba a karantar da kai bacin waɗannan da suke zuwa su ana taimaka musu su ne sanadiyyar dukiyar da su ne sanadiyyar da ta sa dukiyar nan ta yi albarka har kuka zo kuka tara wannan karbi da su duk baki ɗaya barin tambaye ka abu ɗaya ishe tambaye shi kariya in za ta haihu nawa take haihuwa ya ce sha uku sha kaza gudu ya ce ana cin kare? eh? ya ce ka taba ganin garken kare an koro gashi nan wannan yana mallakan kare dubu ya ce babu to sai ya ce tinki ya fa nawa ake ci nawa take haihuwa ɗaya ko biyu kuma kullum ana yanka nawa abbatuwa sannan kullum za ka gaba filata ne yana koron shanu dubu wanda ya ce mai sa haka ya ce abba mai sa haka ya ce wancan ba albarka wannan Allah ya sa albarka to shi sa albarka ake nema ko yawa albarka ake bil ittifaq bil ittifaq eh bil ittifaq yau karfe nawa za ta yi saboda la'asar ya daga kare lokaci yayi قال أخبرنا عن حكم المبارك قال أنباء بقية عن السكن ابن أمير قال سمعت وهب بن منبه يقول يا بني عليك بالحكمة يجي يا كيتانا كي كوي حكمة فإن الخير في الحكمة كله يجي الخير يناتي إلمين باكي wato sharrifur sagira alal kabiri ilimi yana ɗaukaka babba karami yaro kan babba yaro ya ilimi babba bai ilimi ba ko wal abdu alal hurri wanda ya ilimi ko bawa ne zai samu ɗaukaka kan ɗa wata zidu sayyida sudadan tana kara ma mai mutunci mutunci mai shugabanci ta kara masa shugabanci wa tujlisul faqira majalisal muluk ilimi da hikima suke sa talaka a dora shi kan kujera yana jagoranci قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أخبرني بقية قال سمعت عتبة بن أبي حكيم عن أبي الدراء رضي الله عنه قال وما نحن لولا كلمات العلماء yace mu su wane ne in ba don kalmomin malamai da muke ji ba muna faɗa mutane na so ba an gama? to wayannan duk su ake karatu kafin a je a fara karatu amma aka je aka zauna aka saba maka da jalsatul istiraha da kabulu kabula ruku'i da bada ruku'i da menene da al'ijinu sai da gemunka shikenan ka zama abdullahi ibn umar kenan da sauran aiki akan ka ko eh ja ko to yanzu akwai hakkin da ke kanmu baki daya ga halin da rayuwar Najeriya ke ciki ga zabe ya karatu kowa hakki ne akan shi ko cikin dare ko wurin karatu ko wurin sallah a rinka yi al'umma addu'a wannan fitina da take faruwa a zamfara da kaduna da jas da ko'ina Allah ya yaye Allah ka yaye mana wannan hali Allah ka yaye mana wannan hali na zubar da jini da cutar bayan Allah madaukin sarki Allah ka saukar da ni'ima da kwanciyar hankali Allah ka sa a yi zabe lafiya a fara sabon siyasa kuma lafiya ya Allah madaukin sarki ka yalwata arziki saboda wannan Najeriya da kuke gani duk kasashen Afirka fa na bakaki ba kamar Najeriya fa kai an haife ka cikin Najeriya ne ba abin da ka sani sai Najeriya Najeriya kuma baki ɗaya ba kamar arewa arewa kuma baki daya ba kamar wannan kasa Kano da kuka rena da da ilimi da addini da komai da komai wallahi ba kamar wannan kasa ta Kano amma ku ba za ku iya fahimta haka ba da ba abinda ka sani sai wannan wanda ya san abu biyu shi yake aunawa ya ga kaza kaza kaza amma kai da ba abinda ka sani sai daya baka sani ba da ilimi da addini duk arewa ba kamar Kano Allah muna karantar da su su zo wannan ya zo daga maiduguri wannan ya zo da kaza kaza suna mu kyale su ana karantar da su sai ya gama ya tafi sai ya sake dawa me me ya faru yace wallahi malam duk inda ka je in ba diploma biyu ke ka zo kai ba wallahi kaman baka yi karatu amma lokacin da suke yin suna rainawa eh kai ilimi ai karatu abin ai abin aka duk west africa din nan babu kasar da ta kai nigeria Najeriya ba inda ta kai arewa, arewa ba kamar Kano, haddad. اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم